to auzu billahi min ash-shaytan rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina muhammadin al-fatih al-katib wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin jama'a muslimi barkamu da sharwa yau wannan rana ta asabar wacce ainihin ramadan uku ga watan ramadan hijirar manzan Allah tana dubu ɗaya da da da hudu arba'in hudu, wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan uku dubu biyu da ashirin da 2023 miladiya annabi isa alaihi salatu wassalam za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya a karatunmu insha Allah kuma yana ganin ba laifi ba da in an karanto farkon sura da muka fara jiya sai mu ɗora daga sura ta biyu tunda an yi bayani akan farkon sura din sai a ci gaba da bayani akan sura ta biyu abinda ya sauka insha Allah faru farkon sura ta insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم.
تو جيا wanda suke tare da mu a jiya za su ji karatu mun faro daga farkon wannan sura suratu muhammad sallallahu alaihi wasallam ana kiranta da wannan suna wanda shine suna mafi shahara wanda malaman tafsiri suka fassara ta da shi suratu muhammad galibi masu biyayya ga kira'a ta warshi sun fi kiranta da suna suratul qital in ka duba cikin mabiya mazhabobi na qurra'u za ka ga suna kiranta suratul kitab su kuma kamar wanda suke mazhabar hanafiya za ka ga su kuma suna kiranta suratul lazina kafaru to amma dai wannan sura suna na farko suratul muhammad shine mafi shahara kamar da aka bayani jiya ayoyi na farko duk an bayani a kansu daidai gwargwado to sai allah ke cewa zalika wato wannan dalilin da ya faru cewa wanda suka kafir cewa suka zama kafirai aikinsu ya bata ayyukansu sun ruguje domin ba su da mabuɗi na rubuta lada ita ce mai mai mabuɗin shine la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba su da shi shi na alaƙita zalika bi annal ladina kafaru saboda waɗanda suka kafirce suka zama kafirai ittaba'ul batila sun bi shaytan ne al batila una ash-shaytan shi shaytan shi yake jan komai na bata shi sa malamai sun ce al batila una yani ash-shaytan saboda sun bi me sun bi shaytan wa annal ladina amanu ittaba'ul haqq min rabbihim amma wa'inda suka yi imani sun bi gaskiya gaskiyar ba ta kuma al'ada ba ba gaskiyar ɗabi'ar ɗan adam ba domin ɗan adam zai iya yin abu ba gaskiya ba ne amma ce gaskiya ne sai ce ni gaskiya na gaya ma gaskiya na faɗa kawai ko ka ko ka so ni gaskiya ta ci kawai ni haka gaskiya ta take to dan Allah ya bayyane ya bambance sai ce waɗanda suka yi imani ittaba'ul haq sun bi gaskiya ne daga ina daga ubangijinsu ba haka nan suka ɗauki ra'ayin suka ce gaskiya suka yi ba a ubangijin da ya halicce su shi ne ya nuna musu gaskiya ɗin sai Allah ke cewa haka nan Allah ke buga misali kazalika yadurdu Allahu lin-nasi amsalahum haka nan Allah ke buga wa mutane lin-nasi mutane amsalahum mutane anan mu'minai da kafirai aksari a alƙur'ani in ka ji Allah ya ce annas ya ayyuha annasu ana magana mutane gaba ɗaya muminai da kafirai to shi yasa nan Allah ke tashi yasa Allah ke bugawa mutane wani mutanen kafirai allazina tabawul batila da muminai allazina tabawul haqqa min rabbi sai Allah ke buga musu misalai akan kowanne ga inda zashi kamar tambaya mai tambaya tambaya ta ah Allah ya haka duk ka halicci bayan nan gaba ɗaya din naka ne kai ka halicci kayanka amma wayannan sun yi aiki an ce aikin su bai karɓa ba sun yi aikin kirki an ce bai ba wannan kuma sun aikin ainihin wato daidai su ma an ce an karɓe shi to me yasa to sai aka ce misalin shine wayancan sun bi shedan ne da na halicce su jale su bi ni sai suka ki shine misali kawai kazalika yadrudu Allahu lin-nas amsalahu na ce su bi ni sai suka ki bina wayannan kuma mu'minai sai suka bi gaskiya da suka ji daga annabawa a wannan al'umma suka ji daga alqur'ani alqur'ani sun ji saukakke ne sun karbi kalma sun karbi ainihin wato da'awa da kira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to nan zamu ga zamu fahimta tun daga ayoyin da aka fara karantawa jiya da wanda shi mai bai kira bai alarma ya karanto zuwa inda muka tsaya za mu fahimci wasu abubuwa guda kamar hudu ko biyar in muka tattare su gaba ɗaya na farko za mu ɗauki ɗauka na farko cewa kafirci mutum ya zama kafiri wal iyad billah ko ya toshe mutane daga bin hanyar Allah wannan ɗaya cikin biyun kowanne yana rubuta aikin kirki idan ka ɗauki mutum ya zama kafiri to komin aikin kirkin da zai Allah ba zai karɓa ba in dai kafiri ne shi haka nan idan mutum ya kasance ko da ba kafirin ba ne sai ya kasance shi kullum ya kawo togaciya ko ya kawo wani munafinci akan abin da bai dace ba shi ma zai iya kawowa shine asaddu an sabilillah zai iya kawowa shi ma mutum ainihin ya aiki kirki Allah ya ki karba abu na ɗaya kenan abu na biyu da zamu fahimta akan ayoyin da aka karanto din nan cewa imani da aikin kirki wato dukkaninsu da imani da aiki imani aikin kirki aiki na kwarai imani da alkur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna kankare kurakuran mumini kaffara anhu sayyi'atihim da muka karanta a baya idan ka zama mumini ka bi annabi Muhammadu shine wanda ya zo da qur'ani abu ɗaya ne tusubullahi tatazza ba za ka bambance annabi da qur'ani ba in ka bi manzon Allah ka bi qur'ani kawai shikenan to idan ka ka samu wannan to ayyukanka da kake Allah zai kankare maka su na kurakurai wannan ba karamin gara ba ta wuce ga mu'min dukkanin mu kullum aikin mu kenan aikata laifi laifi da idanu laifi da kafa laifi da hannu laifi da waye da baki laifi daga mu kullum aikin mu kenan to mumini sai ya samu wannan daraja saboda mumini ne ya bi alqur'ani ya bi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to zai kankare masa daga yau zuwa gobe shine zamu ga ita cikin bukhari wannan manzo Allah yake bada misali ga mumini yace yanzu misali a ce mutum akwai korama kofar gidansa a ce kullum zai shiga wannan korama yayi wanka ya sukule jikinsa kuna ganin zai zama mai datti sahabai suka ce ya rasulullah ya zaɗa wannan ya zama mai mai mai dotti mai mai mai mai dattin cikinsa sai ce to kamar salloli guda biyar kullum za ka fito kai sallar asuba kai azahar kai la'asar kai magariba kai isha sai ce kamar wannan misali ka fito kai sallolin nan kamar misalin ka fito tafkin da ke kofar gidan kai wanka sau biyar ne to kaga kenan anan ba mumini in dai muminin ne yana imani da manzon Allah to shikenan Allah ya kankare ainihin kurakuransa duk abin da kai sai Allah ya fi maka sannan abu na uku shi kafiri yaron shaitan ne uban gidansa shaitan duk inda kafiri yake waye uban gidansa shine shaitan za mu fahimta a wannan ayoyi shi kawai shaidan ne ubangidansa shi kuma shaidan kamar yadda dai kuka cajin tarihin shaidan asali mala'ika ne a zazi yana can a bauta an ce inda ya bauta a ainihin wato al'arshi ko a sammai bai fi ɗani ɗaya ba zuwa biyu inda bai bauta wa Allah ya kusa haɗawa sai yana ta neman girma yana ta neman girma sai Allah ya ce an baka girma ashe girma inda zai fito kenan shine sai yayi abin da yayi ba dai sai mun shiga kissa ba har ya zama shedan da ake kira shi to kaga shi kafiri bai bin shedan shi kuma mumini yana bin gaskiya ne shine Allah mun fahimta a wannan aya ne a wannan ayoyi sannan za ku ga riban mumini a wannan ayoyin za ka ga can an karanta yanzu aslaha balahu wato salahatul bal ba karamin daraja bace ga mumini ka ji zuciyarka kwata-kwata fes shine salahatul bal ka ji balin ka zuciyarka ba ka da wata matsala a rayuwarka ka kwatanta idan imani ya ratsa ka yanzu idan ba kai sallar isha ba in ka kwanta yanzu sai ka kasa bacci ko kuma an baccin ya zo kai ta mafarkin banza na tsoro amma in kai sallar isha ba cikin mutane cikin jannah wallahi sai ka je kwanta kai balle a ce kai addu'o'i wanda manzo Allah ya koyar sallallahu alaihi wasallam in ka kwanta sai ka ji dadin bacci sai kai mafarki ma mai kama da annabi wani yanki na annabta sai kai mafarkin wani abu wanda kuma hakan ne shi yasa daga cikin riba ta ainihin wato mumini wanda Allah yake nuna mana a wannan ayoyi da ma ayoyin da za mu karanta cewa kamar tashmitul adis mai atishawa ya ce atishan nan ya ce alhamdulillah ya muke cewa alhamdulillah ya hamaka Allah ko ko mu ce mai ya hade kuma Allah wa yuslihu balakum Allah ya shirye ku kuma ya gyara wato yanayin yana daga cikin addu'a da manzon Allah ya ce idan mumini ya yi atishawa ya ce alhamdulillah sai ka ce ya haɗe kuma Allah wa yusulah balaku kaga a cikin ainihin wato aslaha balaku da Allah yake magana a ayoyin da aka karanta sannan in muka duba za mu ga tare da ƙarfafawa da nisantarwar da Allah yake mana akan kafirci da kafirai amma kun san wani abu akwai wuri ɗaya taɗa alƙur'ani wanda Allah maɗaukakin sarki ya ce mai koyi da kafirai ya ce mai koyi da kafirai in ka duba cikin suratul amfani aya ta saba'in da uku والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير wanda suka kafirce ba a wurin auliya ba a suna son junansu suna ƙaunar junansu ku muminai illa taf'alu in ba ku yi wannan ƙaunar junan ba irin yadda kafirai suke ta kun fitna sun fil ardi za a samu fitina a ban kasa wa fasadun kabir da ɓanna babba malamai suka ce nan kadai ne duk inda za ka duba nasi wanda Allah ta'ala ya ce muminai su koyi da kafirai aya ce sariya jama'a muna yin koyi da kafiran anan amma na ji duk kun yi dam ko Allah ne ya faɗa wanda suka kafircewa Allah sashen su suna son juna ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'alu in ba ku yi wannan yadda suke din nan ba ku so junan ku kuma kalewa juna ku kaunaci junan ku komai yanzu kama karatun da muka ce ibada mu iri daya sallah lokaci daya alƙibla daya annabi mu muhammadu sallallahu alaihi wasallam alqur'ani mu iri daya ba wanda zai ce ai qur'ani yanzu 70 ne zai ce izi 60 ne shi yasa wani wani wani wani dan siyasa can wata shekara da yace na rantsa da qur'ani izi 80 aka ta mai dariya ko saboda ba haka yake ba duk ittifakin sabanin mun yadda qur'ani izi 60 ne ya fara daga bakara ya kare da nasi yana da surori 114 duk mun yadda da wannan to menene yake hana mu haɗo kai mu so junanmu irin yadda muka gani kwanan nan a siyasa ai mun gani a a a coci abokan zaman mu kiristoci suka yada sakula cewa dukkan kirista mai bi in suka faɗi wannan kalmar mai bi mabiyi ga inda zai zaba dalaba ai haka ba kusan cizikin cikin ɗari na kiristocin Najeriya wanda suka dangwala ƙuri'a sun zaɓi Labour Party ko ba haka aka yi ba wannan goma shine za ka raba wa sauran jami'u kila ka raba wa sauran jami'u kawai ba sai an faɗe su ba kaga ƙaunar junansu suke suna da haɗin kai tare da cewa irin sabanin da ke cikin musulmi nasu ma ya fi yawa don su suna da sharuɗan sabis a coci ba yanzu yawa akwai hatta yan uwanmu kiristoci wanda suke zaune a garin da za ga wasu ga wurin bauta nan arewa ɗin nan sun tafi ka zaure ko su tafi wani gari ba saboda ba irin ainihin ɗariƙar su bane wanda suke sami amma mu kaga in banda fitina ta shigo mana kwanan nan ba inda zaka ce ba masallacin da ba zaka yi sallah ba kuma har yanzu wanda ya karatu na Allah da Annabi baya da zababban masallaci ko ina sallah ta kama ka zaka yi sallah to me yasa ba za mu koyi irin wannan kaunar yadda muka gani yadda muka ga wannan abokan zama kiristoci sun yi kwanan nan sun haɗa kansu sun zaɓi wanda aka faɗi musu a coci su zaɓa kaga bai rabe duk ƙabilancinsa ya bar ɗan uwansa bai rabe je ka lagos ka ji labarin ya danna ya ƙi zaɓar ɗan uwan nasa bai rabe ya zaɓi addininsa saboda a cocinsa a lagos an ce ya zaɓi fatin da aka ce ya zaɓa sai ga wannan jam'iyya da yawan ƙuri'u ta kada ɗan siyasa babba president elect a yanzu zaɓaɓɓen shugaban ƙasa ta kada shi to idan ƙur'ani ya faɗa abu jama'a wallahi azim ba tsaya ruwa da mun wannan aya da Allah ya gaya mana me irin yadda suke san junansu mu so junanmu wallahi da ba za a samu fitina da banna a ban kasa ba sai ku kwatanta zamanin sahabbai yadda suke rayuwa yadda kasar take yadda aka ji daɗi a zamanin manzon Allah duniya sai daɗi adalci ya shimfiɗu haka zamanin Abubakar haka zamanin Umar haka zamanin Usman da Ali Allah ya kara musu yadda duk wanda suka yi shugabanci na shari'a sosai zaka ga tarihin abin gwanin daɗi to amma sai muka ki sai muka aje sai dai mu rika faɗan ƙaunar junanmu a baki to shi yasa wannan aya tana nuna mana ko kuma ainihin wato maganar kafirai da suke bin ɓanna muminai da suke bin gaskiya amma da bi ba da wuya ka karanta ɗauki sura a alƙur'ani ka karanta baka ji an faɗi maka azzajaru ba akan ka nisanci kafirci babu ma ita duk surorin ƙur'ani sai ko ba su faɗi kai tsaye ba sai sun gaya ma jirwaye da kama wanka cewar kai mumini ba abucin ƙur'ani ka nisanci kafiri ka nisanci kafirci saboda ga illar da ke tattare da kafirci da kafiri amma ta aka ce mai koyi da su wajen mai wajen haɗuwa da yin magana da kalma ɗaya ta Allah sa biya to me Allah ya ce gaba فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أفكنتموهم أفخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الأرض حتى تبع الحوض أوزارها نعم ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم
to wannan ayoyi da aka karanto su ne suka shiga kai tsaye sadadul mawdu na suran na sunan wannan sura suratul kitab surar yayi fada na addini mai asali mai tsari mai sharuɗa a yaƙi kafiri yayin da aka kafa mai sharuɗa ya gibi musulunci ba addinin fada ba ne musulunci ba addinin gaba ba ne musulunci ba addinin rashin haɗin kai ba ne musulunci addinin gaskiya ne musulunci addinin adalci ne za ku ji wannan aya ta fara bai za laƙaitun wallazi na kafaru idan kuma game da wa'anda suka kafirce fadar rurrika ku doki yayansu kawai ba sassautawa kaga wanda ya bi zahirin ayar zai ce a daga yau bari ɗauki takobi ko ɗauki danko ko ɗauki bindiga da na ga wanda ba musulmi ba kawai in harbe shi ko in sare shi ba haka Allah yake nufi ba bai za da kaitu allazi da kafaru idan ko game da kafirai ba zan kun rika ma'ana idan sharuɗin yakin ya taso kuna zaune sun takale ku da fada ko sun kore ku daga gidajen ko kuma sun yi wani dalili wanda ko suka kwace muku dukiyoyin suka ja faɗa ne suka takale ku cewa lalle ko kuma kawai suka kewaye ku kuna tafiya cikin harkokin ku za ku je neman abinci kawai sai ko game da su da makamai to kun haɗu kenan fadar rukun rika in sharaɗin yakin ya cika to ku doki wayayensu ba su sautawa me yasa Allah yake darbu rika saran wuya ku sare wuyayensu saboda nan ne santa ta fitar rai ta ɗan adam in aka yanki hannu kila za a haye ko kafa ko wani guri kan kila har ciki ma za a iya tsallakewa kila amma wuya fa ai da an je wannan makogaron magawar makogaro an yanke shi kenan sai mutuwa shi yasa Allah ya ce fa zarfin rika ku doki wayayensu hatta idza asqattumu har lokacin da kuka halaka su kuka jikata su kuka gama da su suka yi saranda ko suka mutu gaba daya asqattumu fashiddul wasaq to anan sai ku rike alkawari wanda kuka yi na cewa ko dai su zama an kashe su da kenan ɗaya kenan sai muga aya ta gaba mai za ta ce fai maman nan ba'adu in ku shidul wasa kuka rike alƙawullansu ma'ana abinda kuka yanke hukuncin za ku yi da waɗannan allazina asqattumuhum din wanda kuka halaka su kun halaka majority din su aksara su sauran sun zama mai bayi to ba shidul wasa fa imaman nan ba'du ko dai sun zama bayi ku sake su ba'du ma'ana ba'dul qitan bayan kun kashe su don an yi yaki to wanda suka rage fa imma mannan badu ko dai ku sake su kawai ku ce shikenan ku je amma ku gyara halayen ku da za ku yi imani da yafi wa imma fida'an ko kuma ku ce a ku ba da wani abu duk wata ko duk shekara ko duk bayan sati domin ku zama ƴaƴa ko kuma al-istirqaq ko kuma kuma da su bayi malamai suka ce hawa guda hudu ne idan aka yaki abubuwa guda hudu ne za a nemi wanda suke kafirai a kai na farko dai alkatun bai za a kai tun fadon rika ku dauki wayayen su kawai a kashe su kafiri baya da wani abu inda ya cika inda sharadin yaki ya tabbata kawai a kashe shi ɗaya kenan wa in ma fida'an amman nan na biyu kenan ko kuma kawai sun zama bayi an sun yi saranda sun daga hannu zai ce shi kenan ku je amma ku kasance kuna karkashin ku dai kar ku daga kara ko kuma na uku fida'a ku ba da fidiya ku yanka musu wani haraji da za su rika biya ko kuma a istirka ko ku yanta su za su zama bayi wannan abubuwan guda hudu su ne ake ake ake lura da su to shine na Allah ke cewa fashitul wasaq fa imma man nan ba'da wa ma bida'an hatta tuza al-harbu awzara har lokacin da yaƙi zai zai aje kayansa wannan wannan isti'ara ce tab'iyya in ji malamin balaga yaƙi ai ba a ganin sa ko ana ganin yaƙi so wanda yake yaƙin ake gani ko idan yaƙi ta aje kayan ta aje kayanta hatta ta zaura har ba aubara idan yaƙi ya aje kayansa idan masu yaƙi sun huta sun aje kenan malamai suka ce to yaushe za a daina yaƙi ne shi yasa imam mujahid ya ce ma'ana ranar da annabi isa zai bayyana a matsayin ya zo ya karasa shine hatta tazaqul harbu taza al harbu aw shine ranar da annabi isa alaihi zai bayyana wasu suka ce a har ranar kiyama amma anan yakin ayar ana magana yakin badar ne lokacin da yaki ya kwanta to shi kenan hukunci sai a musu wannan hukuncin guda uku ko guda uku na farko dai dama ya riga ya faru wanda aka kashe an kashe su a yaƙi sai kuma a zo cikin ukun nan ko a sake su ko ainihin wato a fidaku su ba da fidiya jizya ko kuma ainihin su zama bayi to malamai dai sun yi maganganu da yawa akan yaƙi manzon Allah yana cewa لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية أو ترواية وترواية مزالة كتوى لا هجرة بعد لا هجرة بعد الفتح والجهاد ماض إلى يوم القيامة باب هجرة بايان أبود غير مكة bayan da manzon Allah ya je ya buɗe garin Makka nan ba za ka zo ka ce kai kuma daga nan ka tashi ka yi hijira ba hijira irin wannan hijira din babu ita sai manzon Allah ya cewa amma yaƙi yana nan har ranar kiyama to kaga anan da Allah ce hatta kaza alhaz Allahha ma'ana yin ranar kiyama kenan ko yanzu musulmi suka cika sharadi na yaƙi za a iya yaƙi yaƙi ba ba aiki bane wanda za a ce a yanzu ba ba a fi shi a'a za a iya yaƙi sai dai sharuɗansa wanda za su kai a yi suna da matukar wuya shi yasa Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu anhu lokacin da Muammar Gaddafi yana saurayi ya yi juyin mulki ya karbi mulki a Libya Shehu Shehu Ibrahim sai abin ya burge shi sai Gaddafi ya hau ya fara mulki sai ya ce shi shari'ar musulunci zai yi wannan kalmar sai ta burge ciwo shari'ar musulunci za ce shari'ar musulunci zai akwai wani littafin da suke ce mai wato green book green book wani littafi ne wanda ya aje dastor ne wanda ya aje shi kusan tamanin cikin ɗari dastor din za ga ayoyin qur'ani ne yake ɗauka sai dai akwai yan gyare-gyare haka dai wanda dai shi dai yana da'awar qur'ani zai aiki da shi su haka shi ibrahim daga senegal sai ce bari ya kai kaddafi ziyara ta jinjinawa da ya je libya suka gana da mu'ammar saddam ya ce ka birge ni ga ka saurayinka da kai allah ya ba ka mulkin libya ka birge da ka ce alƙur'ani za ka shari'a da littafin allah ka birge mu allah ta kama ka da alheri sai ka dafe ce to kai ma ina da wata shawara mu shiga daki aka bar su barhama to a faru kaddafi ya tashi ibrahim cikin daki ya ce abinda nake so da kai ina da labarin kai babban mutum ne a yankin ka afirka ma gaba ɗaya kana da almajirai duk afirka ba mai almajiranka kuma kana magana a ci so haka zan baka shawara libya muna da kuɗi muna da mai muna da abubuwa na arziki zan ma alkawari ka je ka tada runduna a senegal za mu rika baka kayan aiki makamai da kuɗi kai ma ka kafa shari'ar musulunci a senegal shi ibrahim ce ashe wannan na ɗaukar ya sani ashe bai sani ba ana ɗauka ya sani yace bai sani ba yace ai ni wannan ba babi na bane ka bani kuɗi ka bani makamai a wannan yanayin a wannan zamanin sabin tiyas ake magana fa ko ATS ko a yi gudu ba kaddafi ATS ne farkon abin da a wannan zamanin ka bani makami ka bani kuɗi in in in tada sojoji a yankina in yi faɗa ce wannan bai sani ba da ya fito sai ce sai da ina ganin da dan nauyi nauyi daga nan sai sai ya sace mu abin da ya sace ya ce ya sace ya ce bai sani ba bai san waye Shehu Ibrahim ba ashe Shehu Ibrahim yana yaki da zuciya ne mu jihadin mu babban jihadin mu jihadi da zuciya ne wancan hadisi wanda duk malamai suna cewa bai inganta sosai ba amma hadisi yayi daidai da ayoyin Qur'ani wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun dawo daga yaki yace kadimtu khayra maqdamin wa kadimtu min al-jihad al-asghar akbar asghar ila al-jihad al-akbar ce madalla kun dawo da kyakkyawar dawowa sahabbai ya tura sahabbai yaki yace kun dawo daga karamin yaki yanzu kuma za ku fuskanci babban yaki sahabbai suka ce ya rasulullah wani yaki ne wanda ya fi wannan wanda muka rasa sassan cikin wasu yi shahada sai ce yaƙi da zuciya zaka mu yaƙi da zuciya shi ne awwalin jihad to shi yasa wannan malamai suka yi ta maganganu akan hatta ta za alharba au zaraha shine ila yawmul qiyama musulmi yana da hanyoyi wajen guda takwas na yaƙi shi wannan wanda ake magana na alqital shine mataki na ƙarshe zai yi wuya yanzu society na musulmi a ce sun cika wacce sharuɗa guda bakwai har sun zo wannan da takwas na alkitan shi yasa wasu da zarar ka taso yanzu a wannan zamani ka ce za ka haɗa gan ka yaƙi kafirai to sai ka zama ɗan ta'adda dalili akwai sharuɗa wanda ƙur'ani ya shimfiɗa sharuɗan tun daga zukatan muminai ma yake idan ba a cika wannan sharuɗan ba to za ka zama ɗan ta'adda a je abu kurkushe ka a gama da kai sai ka ji tarihin sahabban da suka yaƙi don Allah ɗin ya sha bamban da naka ina fatan gane me yake nufi to sau haka hatta su sa alharzu a zaraha malamai sai maganganu da yawa wato Allah samu dace na'am sai Allah yake cewa mai walau insha Allah da Allah ya so lan tasara minhum ai da yayi nasara ya tabbatar da nasara ga su mu'minai su yi nasara a yaƙuƙun da aka yi an yaƙi na farko an yaƙin badar na biyu aka zo aka yaƙin uhudu aka yaƙuƙuna da sauran yaƙi to da Allah ya so a yaƙin badar da ba a samu shahidi ba da kowa sai ya dawo gida cikin iyalinsa da ba wanda zai shahada shikenan kowa sai ya dawo cikin alhamdulillah ai mun kashe su gaba ɗaya sannan aka zo yakin uhudu ma da sai a ce kowa shi kenan an yi nasara to sai Allah ke cewa da da Allah ya so sai yayi nasara tare da su walakin liyablu ba'dukum bi ba'd sai dai Allah yana yin haka ne domin ya jarabci sashin ku da sashi haka kawai baka shiga runduna an taba kimanin ka ba kai sai ka shiga majority kai wankan tsarki ka shiga ka ce ai nan ne jama'a suka fi yawa ai Allah bai jarabce ka ba kenan shi yasa ko yakin za a je sai ka ga muminai ba su da yawa ba su kai yawan kafirai ba to don Allah ya jarabci muminai shine sai a je yakin wasu su shahada wasu su dawo da kafa ɗaya ko da hannu ɗaya kai wani lokacin ma sai ba a yi nasara a yakin ba kamar yakin uhud an yi nasara da farko karshe kuma nasara ta zama ba a yi ta ba aka samu hazima to shine Allah ke cewa da Allah ya so da sai nasara walakin da yabdu ba'dukum bi ba'd wallazina amanu wallazina qutilu fi sabilillah wanda aka kashe dan Allah aka je wajen yaki suka yi shahada falan yudilla amalu wannan kashi wannan alhamdulillah ayyukan su ba zai tabbace ba sahabban manzon Allah ke saya hadithim Allah kuma zai nuna musu inda za su wa yuslihu balahu kuma ya gyara zukatansu ya gyara yanayinsu su zama su ji zuciyarsu fes mu'amalarsu lafiya lau to nan ibn kasir yace wannan ayoyi da aka karanto sun sauka ne akan yakin badar saboda muminai lokacin da aka yakin badar sai Allah ya saka wa aksarin muminai ƙaunar ba da fidiya a kan kashe kafirai ko kan mai da su bayi domin an raba bayi kai ɗauki naka kai ɗauki naka kai ɗauki naka an kakkasa kowa ya samu nashi sai sahabbai Allah ya saka musu son ba fitar da fidiya cewa to ni dai bayina guda kaza ne da mace guda biyu da namiji guda daya ni kuma ni guda kaza ne kowanne sai ce ni dai kai me ka zaba sai ni na ni ni na zaba a garin su rika biya na duk wata su rika samu su rika nemo wani abu suna bani har su zama ba yaya wannan ma haka wannan ma haka sai sabai suka yawaita kan wannan bukata to sai Allah ya saukar da wannan ayoyin da aka karanta da wasu wanda suka shigo cikin suratul anfal wanda ibnu kasir ya kawo su anan wanda Allah ta'ala ke cewa ma kan nabi an yaqulu lahu asra hatta yuskina fil ard bayan kasancewa ga kowane annabi ya kasance ya tara ainihin wato al asra sune ainihin wato wanda aka kama a wajen yaki kamar bayin kenan hatta yuskina fil ard sai an zubar da jini tukuna an yi gurgurci haka kawai ba a rugurgurji ba a doki darbar riƙa ba tara kawai a ce a ɗabi ɗauki fasa a'a sai an zubar da jini tukuna sai Allah ke cewa turidun arzu duniya kuna san duniya ne wallahu yurid al-akhir shi ko Allah lahira yake bukata gare ku duniya mai karewa ce wallahu azizun hakim Allah mabuwayi ne mai hikima wannan cikin suratul anfal Allah ke cewa laula kitabun Allah sabaqa ba dan Allah ya riga ya san ko da ra'ayin sayyidina Abubakar ba wannan aya da aka yi magana lamassakum fi ma aqattum fi azabun azim da Allah ya abinda ko karba na wannan fidiya da Allah ya taba ku da azaba to wannan malaman tafsiri da kuma wata aya ba wata take cewa bai zan salakal ashurul hurum faqtul mushrikeena haythu wajadtumuhum ainihin idan wannan watanni da aka na yaki ya sun fita to kawai ku kashe musu ainihin wato ku kashe mushrikai duk inda kuka same su irin wannan ayoyin su ne suka haɗu to shine ibnu kasir yake cewa shi yasa Allah ya saukar da wannan ayi haka din amma ba sai an yi yaki domin idan ba a yakin ba to wasu daga cikin ba'arin kafirai sai su rika ɗauka musulmi yan ganima ne musulmi yan san abin duniya ne musulmi matsaurata ne amma aka yi gurukun tukuna kowa ya gada kuransa to shi kenan daga baya sai a yi da za a yi sai a kawo wannan hukunci guda uku imaman nan ba'adu wa imma fida'an wa imma al-istirqa ko dai a sake su ko kuma a bada fidiya fidiya ko kuma a mai da su bayi kamar yadda dai malamai suka bayani akan to ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله ما أنزل الله فأهبط أعمالهم
to Allah yake cewa wa yadkhulul jannata arrafaha lahu Allah zai shigar da wannan mu'minai wanda suka yaki dan Allah zai shigar da su aljanna arrafaha lahu wanda Allah yake nuna musu kowa ya nuna mai gidansa arrafaha lahu din nan kaga kai tsaye kamar yadda malaman suka yi magana asalin jihadi asalin shahada asalin lada daga rabasa ta mu'minai daga badar ta faru duk inda ka ji an yi maganar shahada a alkur'ani ko a tarihin musulunci to asalin shahada shahada'u na farko su ne shahada'u wata rai to shi ne Allah yake faɗin ƙarshen su ga abin da zai zama na farko dai aikin su falan yudilla amalahu sahabi duk abin da ya aikata falan yudilla amalahu musamman wanda ya je yakin badar shi yasa a tarihi mun sha faɗa ne wanda ya je yakin badar a cikin sahabbai daban yake kamar kamar sharifi ne cikin mutane a ce waye wanda sharifi ne a za ka ba shi girma na musamman to haka shuhada uku badar suke a zamanin manzana ko rigima ta ta fara ta ce kai ka ba hankali badariyun fa kake magana shi ko a gona ne aka yi rigima aka zo fada manzan Allah ce ka ya rasulullah wane ɗazumin samai suna rigima da shi da wane wanda badari ya je badar to sai kaga sai an bashi kulawa ta musamman to saboda wannan ayoyin Allah ya ce ba zai tabbatar da aikin su ba sannan kuma zai shigar da su aljanna an rafa halam wanda ya riga ya nuna musu an ce mala'ikan da yake kula da ayyuka yake kiyaye ayyukan bayi shine zai zama zagin kara na kiyama Allah ta mana ciki wa ala ra'asihim shuhada wa badar da wanda suka je yakin badar in Allah ya tada landa za a shiga aljanna wannan mala'ika shine zai ma zaki ce mu tafi a tafi tinkis tinkis ainihin wato kana bin shi gidan aljanna ka gidajen ka na aljanna sai ya je can karshe makura kama a ce hawa bene ne hawa kaza sai ya je karshen hawan sai ce to kaga tun daga nan abin da ya kawo kasajin naka ne Allah ba janna min to shine Allah zai shigar da su aljanna arrafa halahu waye man allazi ya'rifuhum laha wannan malaika ne shine zai nuna musu aljanna zai nuna mana mu ma mafatin su da kyautatawa a nuna musu kowanne a nuna mai gidansa na aljanna da inda iyalin zan zauna kuma a riga a ce wani babban bako da ce gidanka ne wannan nan kicin ne nan gurin hutawa ka ne ranka dade nan in ka tashi kaza kaza kaga can gurin inda in ka tashi misali kana dan so ka ga gari kun san gida ya gida za a yi wani guri wanda zaka fito ka daga ganin ko ruwa ko wani abu to shine an rafa halau to mu ma ai Allah ya nuna mana kwatankwacin wannan a surori da yawa idan ka cikin suratul waqi'a Allah ta'ala yana gaya mana aljanna yana nuna mana yadda take إذا وقعت الواقعة الله أنا فتن القيامة ليس الوقعة كاذبة قافلة رافعة الله أنا قامنا إذا رجت الأرض رجع وبسط الجبال بسطا فكان الهباء منبسطا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون سالتي أولئك المقربون في جنات النعيم سيتي السلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين على متكامل يطوف عليهم ولدان مكلدون بأكواب وأباريك وكأس من معين لا يصدقون عنها ولا ينزفون وفاكهة ما تخيروا ولا من ما اشتهون وحور عين kun gani an raba halin ko ka amsa da zubli da markar jazan bi ma kanu ya'malu sai Allah ce la yasamuna fi halin wala ta'sima illa qila salamun salama ashabu lamin ma ashabu lamin fi sidal maqru wa dal jumaru wa zillin mamdud wa ma'in masku wa fakihatin kathira la maqtuwa wa la mamnuwa wa furshin marfuwa inna ansha'na wa insha'a wa ja'alnahu abkara urban atraba la ashabu lamin ku ga inda Allah mu arrafa lana wannan introduction ne gabatarwa ne Allah yake mana a cikin alqur'ani kafin kuma in mun je din mun ci arzikin bayan Allah da Allah yake faɗi kai tsaye kansu an kwatanta maka aljanna yadda take alqur'ani domin kai aikin kirki kama a nuna ma hotonta in ana karanta ma yanzu in ba dan ina sauri wajen karatu zaka ji hotonta sai ka ji ka Allah samu a cikin aljanna Allah ba mu ita kaga an rafa lana Allah ya nuna mana ita to amma su wannan da ake magana kansu da an je aljanna wannan mala'ika zai yi gaba sai a nuna musu nan kuri ɗi gane shi kenan sai a zauna to wannan ayar kamar yadda za mu ga imamu sauri a cikin tafsirinsa da ya zo wannan guri sai yake faɗin wasu abubuwa guda kama uku wanda Allah ya bawa shahada uba dare wanda ya bawa sahabban manzon Allah da farko da ya ce Allah subhanahu wataala ya ba su wani abu na farko shine al-afdaliya na shahada sahabban manzon Allah wanda suka je yaki badar Allah ya ba su wannan daraja cewa sun samu shahada cewa ko yanzu ka je sai a ce shahada uba dare ko kuma a ce wanda ya je badar irin dukkan sahabban nan guda hudun nan dukkan sun je yakin badar gaba ɗayan su abubakar umar usman aliyu dukkan su allah ƙara musu yadda kowanne badariyu kowanne badariyu shi yasa girmama su yana daga cikin imani tozarta su yana daga cikin wato fasikanci da wanda ka je yana taɓa sai na abubakar da sunan wata fahimta ta tarihi na kama fata karawa ce tarihin ƙarya ya fata ƙarya da ƙarere ya ce abubakar da ya yi ya fata ƙarya da ƙarere ya ce umar da ya yi ya fata ƙarya da ƙarere ya ce usman da ya yi ya fata ƙarya da ƙarere ya ce aliyu da ya yi wallahi wannan a rayuwa ne ya samu tabewa allah ya yi to sai ce na biyu allah maɗaukakin sarki ya ba su dama wanda ya kiyaye su akan fadawa cikin laifi amma ya ba su ɗaukaka amma kuma suna kiyayewa akan ba su aikata laifi sabon manzon Allah musamman wanda suka je yakin badar suna da matukar tsoron Allah akan ba sa san aikata abinda Allah ya hana ba sa yarda su aikata abinda Allah ya hana ba sa tsallake abinda karan da Allah ya ci ma'ana suna kokarin bin Allah yadda ya kamata sau da kafa sannan abu na uku imamu sawi sai ya kawo wannan hadisin wanda an sha karanta shi a nan manzo Allah na cewa manzon Allah ittala Allahu ala ahli badr fa qala i'malu ma shi'tum faqad kafartu lakum Allah ya nuna wa mutanen badar ma'ana ya saka musu wani haske sai ce ku aikata duk abin da za ku aikata ainihin wato na gafarta mu amma duk da Allah ya ce manzon Allah ce ku aikata abin da za ku ke so ku aikata ba su aikata abin da Allah ya hana muku to shine ya kawo wani sai yake cewa fastamar yaqul wa laysa fihi tawaqqum ibahatul ma'asi li ahli badr wannan da aka yi magana falalan ahli badr dinnan ba za ka rikice ka ce shi kenan mutanen badar an halatta musu laifi ba za su iya yin laifi su ba komai ba haka ake nufi ba ko ka karanta hadisi ba ka karanta shi ba haka ake nufi ba sai ce bal ma'ana imamu sawi sai ce abinda wannan wato misalin a yake nufi ya ce mi sai ce kama afnaitum nufusakum fi mahabbati kamar yadda ku ahal badarin kuka gama da rayuwarku gaba ɗaya a wajen soyayya zukatanku gaba ɗaya kuka mai da wajen sona wa kharajtum an shahawatikum lirzaya kuka fita daga sha'awar ku gaba ɗaya domin yarda da ni in ji Allah kenan to shi kenan Allah madaukakin sarki sai ke cewa jazaitukum bil hifzi mimma yujibu so na yabe muku dukkan ku ke na kiyaye ku na tsare ku daga dukkan abin da za ku aikata wanda zai haifar da ainihin wato fashina in ji Allah ke fashtaraitu nufusikum saboda haka sai na siyasa na sai zukatan ku Allah yana faɗa wata aya inna Allah astara min ru'in anfusahum wa amwalahum bi anna lahum janna Allah ya riga ya sai zukatan mu'minai daga cikin tambayar da aka yi wa Ali al-Bastami wasu kafirai da suka tambaye shi wani abu ne wanda Allah ya halitta sannan ya saye shi shine suka ta mu'mini an sake shi ya halitta zukatan amma ya saya Allah yake tsaya da nassul Qur'ani Allah ya sai zukatan mu'mini to shine sai yake cewa Imam Sawi a ƙarshe sai yake cewa fashtaritu nufusakum fasara fasara nufusukum radiyatan mardiyya saboda haka zukatan sai zama radiyatu yardajja ce a bayyancewa kala ta'ala za ka karanta wannan aya shi yasa yace wali hada ashara al-arif ibn wafa a wannan ne al-arif ibn wafa ya kawo wata wata wani baiti wani baiti na su na malamai sufaye yake cewa ba'da al-fana billahi kun kaifa ma tasha fa ilmuka la jahalu wa fi'luka la wizun wa ba'da al-fana in ka kai ka san Allah in kai ka san Allah kun kai ba ma ta sha duk yadda kake so ka zama ka zama kawai duk abin da zaka je ka kai abin da kake so kun kai ba ma ta sha fa ilmu kala jahalu abin da kai da ilimi babu jahilci a cikin sa yace kuma wa fi'lu kala wizu aikin ka da kai babu alaki a ciki wannan magana ce ta arafe ga Allah kamar ahlul badar ne kenan ahlul badar haka suke yi in sun tsinci kansu sun yi laifi to Allah ya gafarta musu saboda ba annabawa bane to sai Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku mu'minai in tansurullaha yansurku in kuka taimaki Allah Allah zai taimake ku in dai kun taimaki Allah zai taimake ku yusabbit aqdamakum kuma zai tabbatar da digadigan ku ba za ku rika rawar zuciya ba ba za ku rika ainihin wato shakka a cikin al'amura ba yusabbit aqdamakum Allah ma a wani aya na cewa la yasurun Allah man yanfuru lalle Allah zai taimaki wanda ya taimake shi to nan za mu ga mu kanmu a wajen yaƙi yadda yaƙin aya yake maganar yaƙi in kuka taimaki Allah Allah zai taimake ku wannan amma ce ta fito kasa kuma ta tafi amma aya ce asalin ta khassa ce amma ta zama amma duk inda ka taimaki Allah Allah zai taimake ka ya ake taimakon Allah taimakon Allah shine ka bi haƙƙinsa ka kiyaye mai haƙƙinsa kawai ya ce ka yi kai daga cikin abin da Allah ce ka yi yayi in dai ka fita dan Allah yayi to Allah kuma zai taimake ka shi yasa mu'minai a tarihi ba su taɓa fita yaƙi suka fadi ba kila wani ya ce ah kwani ɗazu na ka ce uhudu kuma uhudu ma an ce ai ai darasin da ke cikin yakin uhudu yana da yawa ai an ci yakin an gama ci Allah ta ce ta kudan dawo bayan an nuna muku dan wani abu wani kuskure da aka wasu da kudan su kai shi ne aka ɗan rahoton ta abu daga nan kuma aka ci gaba da yin yaƙo kuna har manzan Allah ya kaura har duniya ainihin wato sahabbai suka tafi ba taɓa yin yaƙi musulmi suka suka samu karaya ba in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum to me Allah ya ce na to to zamu ga uh inji da komi ya yi sun yi kokari to mu karasa ko da dan sauraka na karfe ne lokaci ya yi ke shi kenan kuma tsaya nan eh bari a karasa saura eh saura awa saura minti dama da kwata maka to shi ne والذين كفروا wannan suka kafir cewa Allah fa ta'ata lahu halaka gare su ko tabewa gare su wa dalla amalahu ayyukan su kuma ya bace gaba daya malamai suka ce wannan kalma ta ta'asu din nan tana da ma'anoni wajen guda nawa wajen guda goma at-ta'asuwa malaman lugha kaga ashaqawa alkaiba alkhasara arragmu ashatmu albala'u annadamatu alhasaratu algabawatu duka duk ma'anar ta asal ne fa ta'azal lahu a doki hancin su sun yi asara wa adalla amalahu ayyukan su ya bace zalika bi annahum karhu ma anzalallah wannan abin da yasa suka zama samu wannan asara suka bace saboda sun ki abin da Allah ya saukar ba a haɓa da amalahu ayyukan sai lalace ya rubuce gaba ɗaya mu tsaya muka zo sai mu ɗora insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya zama awa ɗaya ku